أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta a talata a yau muna 20 cif ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da yau muna 11 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda in ban manta ba a jiya mun fara bayani akan ayoyi guda biyu aya ta 58 da kuma aya ta 59 kuma lokaci ya ƙure mana ba mu karkare ba muka ce yau insha Allah ta'ala za mu sake dawowa kan waɗannan ayoyi domin mu cire wasu daga cikin fa'idojin da ya kamata mu cire a ciki kafin nan kuma mu ɗaura daga inda muka tsaya insha Allah Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya mana muwafaka zuwa ga daidai ya kare mu daga ya kare mu subhanahu wata'ala daga ganganci ko kurakurai wajen fassara littafinsa Allah ta'ala Allah tabaraka wata'ala da ta harsunan mu ya tada zukatan mu Allah ya mana albarka baki daya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبدل وإذ الذين قلنا ادخلوا
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون kamar yadda muka yi bayani a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani kan umarni da ya ba ma banu isra'ila cewa su shiga wannan gari na baitul maqdis wanda wannan gari na baitul maqdis gari ne mai daraja mai matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa mafi soyuwan waje a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine ɗakin Allah ɗakin Ka'aba sannan sai masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai masallacin Qudus wato ainihin Baitul Maqdis a Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yi ƙulla dukulu hadhihi alqarya Allah ya ce ka tuna sanda muka ce da su ku shiga wannan garin fakulu minha haythu shi'tum ragadan ku ci daga wannan garin abinda kuka ga dama a kyauta wadkhulul baba sujjadan sannan ku shiga ta wannan kofar sananniya sannan ku shiga kuna masu sujjada wanda mun yi bayanin menene ma'anar sujjada ana wa qulu hiqqatun sannan ku dinga cewa hitta hitta ita ma mun yi bayaninta idan kun yi haka naghfir lakum khatayakum idan kun yi haka wato ainihin zamu gafarta muku zunubanku a nan wajen da Allah subhanahu wata'ala yace naghfir lakum khatayakum naghfir lakum khatayakum akwai wato sabanin kira'o'i na alkur'ani mai girma game da abin da ya shafi wannan kalma ta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala na gufir lakum khatayakum kamar yadda muka ji wannan waje a wannan kira'a tamu da malam ya mana karatu da ita wato riwayar hafsu kira'an asim ya karanta ta da cewa naghfir lakum khatayakum ya karanta ta da cewa za mu gafalta muku laifuffukanku naghfir lakum khatayakum to sai dai akwai kira'o'i da suka saba kamar imamu nafi da kuma al-imam abu ja'far ya karanta da cewa yughfar lakum yughfar lakum kaga wannan naghfir lakum dugon na sama ne dugon nunin kuma an mata fataha ne a wannan kuma da yace yughfar lakum sai zama dugon yana ƙasa ne dugo guda biyu ya koma ya sannan an mata gamma da aka dai zama cewa yughfar lakum khatayakum za a gafarta muku zunubanku sannan ibnu amir ya karanta da cewa tughfar lakum tughfar lakum madadin naghfir ko yughfar sai karanta da tughfar lakum sannan kuma a adduri an abi amr wato kira abu amr waya duri ya karanta da idghamur ra'un din a cikin lamun ma'ana shine naghfil lakum naghfil lakum imam susi daga abu amr ya karanta da wato ainihin bil idgham bila khilaf shi ma ya karanta ta da wato ainihin idgham sai dai shi imamu duri dan uwansa kenan wajen ruwaya malamin su daya wato akwai sabani tsakani wani wajen ya karanta da wato wata hanyarsa wani wajihin ya karanta da idgham wani wajihin kuma ya karanta da izhar da haka Allah ta'ala ya ce yughfar lakum ko tughfar lakum ko naghfir lakum khatayakum sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wasanazidul muhsinin Allah ta'ala ya ce sannan kuma da sannu za mu ƙara ma waɗanda suka kyautata waɗanda suka kyautata ayyuka bayan an gafarta musu sannan kuma akwai wasu falaloli da Allah ta'ala zai kare su da shi fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum waɗanda suka yi zalunci sai suka musanya magana sabanin wacce aka fice su fadi fa anzalna 'ala allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun sai muka saukar da azaba akan waɗanda suka yi zalunci daga sama saboda abin da suka sance suna aikatawa na fasikanci abin da ya rage mana akan waɗannan ayoyi shine mu cire fa'idoji da ya kamata mu samu daga cikin wannan aya abu na farko a ƙarƙashin wannan ayar wannan ayoyi guda biyu za mu fahimci a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu banu Isra'ila umarni kuma sun yi taurin kai ba su bi umarnin Allah ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su yi ba su yi ba sun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma za mu fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alkawarin shiga wannan garin domin saboda umarnin da ya musu cewa ku shiga inda ya san ba zai yi su shiga ba da ba zai umarce su shiga ba wannan gari na baitul maqdis kamar a lokacinsu kamar ka ce ne garin makka nan ne hedikwatar musulunci to amma kuma a nan ne kafircin ya fi yawa daga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin makka a shekara ta bakwai bayan hijira ya yi fatuhu makka ya kwato garin maka daga hannun kafirai daga hannun mushirikai zuwa ga musulunci ya dawo da ita daula ta musulunci to shine su ma Allah yake umultar su da su shiga wannan garin su yaki waɗancan kafiran su fidda su daga cikin garin garin ya koma garin musulunci amma sai suka ce inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha suka ce ina a cikin wannan garin akwai wasu mutane jabbiran mutane in dai ana so mu shiga to su fito fa in yakhruju minha fa inna dakhilun in dai sun fito to za mu shiga sannan kuma daga cikin wannan ayar za mu fahimci fa'ida ta gaba da za mu fahimta a wayannan ayoyin shine musulunci ya karantar da mu al'akhdhu bil asbab riko da sababi mutum bayi zama ya ce shi ya dogara ga Allah yana jira Allah ya masa komai Allah yana da ikon ya masa komai amma bai tsara ma kansa cewa zai masa komai ba har sai ya motsa kun ga nan inda Allah ya so baitul maqdis din yana iya turo mala'iku su karkashe mutanen banza da suke ciki sai ce su shiga kawai hankalinsu a kwance amma subhanahu wata'ala sai ya umarce su da su shiga su yaƙe su su su fito da su da haka wannan ya nuna mana cewa musulunci yana son mutum duk abin da zai yi wanda zai amfani rayuwarsa kar ya sakaci da shi musulunci yana son mutum da yake mai kazar-kazar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi da ya zo a cikin sahihu muslim daga sahabi abu huraira allah ya kada yadda gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila allah min al-mu'minid da'if mumini mai karfi karfi na imani karfi na kazar-kazar wanda zai tashi yayi abin da zai amfane sa yafi alkhairi kuma yafi soyuwa a wajen Allah sama da muminin da yake wato mai rauni rauni na imani rauni na kazar-kazar wajen abin da zai amfane shi wanda shi baya iya kai komo yayi abin da zai amfane sa to Allah ya fi son mumini wanda yake iya tashi yayi buga-buga yayi kazar-kazar yayi faɗi can tashi can don ya samu abin da zai amfani kansa don ya amfanar da kansa don ya rufa ma kanshi asiri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uk kullun ka dinga kwadayin abin da zai amfane ka wasta'in billah sannan ka nemi taimakon Allah wala ta'jiz kar wato ainihin kai kasa a gwiwa kar ka gaza kar ka yi ragwanci wa in asabaka shay' idan kana cikin aikata abin da kake tsammani ka yi riko da sababi amma sai abin da kake tsammani akasinsa ya faru to fala ta kullau anni fa'altu kana kaza wa kaza karka ce ina ma da nayi kaza ina ma da nayi kaza da kaza ya zama kaza da kaza ya zama kaza a wata ruwayan annabi ya ce wa iyyaka walau ka shedinka da cewa da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza domin fa inna law taftahu amalan shaytan domin cewa da nayi kaza shine lau ina ma da na sani da nayi kaza wannan yana bude kofar shaytan ne yana bude kofar aikin shaytan shine nadama sannan kuma ba za ka iya yin abin da ya kamata ba saboda ka zauna kana tunani akan me ya wuce a baya da na sani a baya da na yi kaza da kaza ya faru da na yi kaza da kaza bai faru ba da na yi kaza da an yi kaza da na yi kaza da an yi kaza kaga ba za ka taɓa amfanin kanka ba da haka musulunci yana koyar da mu wato mutum ya tashi ya kazar kazar ya yi riko da sababi kamar yadda dai ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ai Allah ya yi amfani da su ne ba don ba zai iya yakin ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi umra kafiran makka suka tare su suka hana su shiga anan aka zauna aka yi sulhu hudaybiya aka yi sulhu aka rubuta aka nemo a wani daga cikin bangaren kafirai a ba zan yi tuna sunan shi ba aka ce yayi rubutu sannan aka samu Ali bin Abi Talib daga bangaren musulmai aka ce shi ne zai rubuta a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan kuma shi a bisa haƙƙinsa a janibin annabi rashin iya karatunsa da rubutunsa daraja ce ɗaukaka ce gare shi in ka ce annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ka yabe shi sai dai kuma ya zo da abin da ya gagari masu karatu ya gagari masu rubutu amma a haƙƙin sauran mu ɗaiɗaiku in aka ce baka iya karatu ba zagi ne suka ce aibu ne a ce baka iya karatu ba to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sulhu cewa bana ba za ku yi wannan umaran ba in ma za ku yi sai dai ku bari sai baki sannan duk wanda ya musulunta daga cikin kafirai ya dawo wajen ku a madina za ku dawo da shi wanda ko ya baro wajenku daga madina ya dawo maka shi kuma za a rike shi kaga wannan zalunci ne karara amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yarda a rubuta daka a wajen rubutu ali bin abi talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla makkah sai suka ce ina ba sai da bismillah bismillahir rahmanir rahim sai dai a goge a sa bismika Allahumma amma ba su wani yadda kira Allah da Ar-Rahmanur Rahim ba Allah kuma yace in kun ga dama qul ud'ullaha aw ud'ur rahman a sunaye ne Allah yana da sunaye masu yawa in kun ga dama ku ce ma Allah Allah in kun ga dama ku ce masa Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna duk wanda ka kira a ciki to Allah na da sunaye masu yawa saboda haka Allah nan dai da kace kada a kira shi da Ar-Rahman Rahim dai a ce bismika Allahumma shine dai Allahumma dai kuma shine Ar-Rahman shine Ar-Rahim din da aka ba wani abu sannan suka ce Muhammadur Rasulullah nan da aka sa a goge Rasulullah din a inda sun yadda shi manzo Allah ne da duk ba ya wannan rikicin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masayidina ali ka goyi rasulullah ya ce abin ya masa nauyi a ce ya rubuta muhammadun rasulullah da hannunsa kuma ya goge abin ya mai nauyi manzo Allah ya ce ku nuna mun inda aka rubuta rasulullah ne aka nuna masa ya sa alkalami ya goge wajen shine aka ce wannan shine wajen da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutu alaihi salatu wasalam to kaga har zuwa shekara ta gaba har zuwa shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shiga cikin garin makka ba wani yaki ba ya shiga ne yana addu'a ya shiga ya shiga cikin ɗakin ka'aba gumaka 600 duka ya rusa su gaba daya har da yawa suka gudu har annabi sallallahu alaihi wasallam saboda adalcinsa ya ga wasu suna neman wajen ɓuya da kansu yake gaya musu inda za su ɓuya yana cewa man dakhal albayta fa huwa amin duk wanda ya shiga ɗakin kaba to ya amintu cikin sahabbai kar wani ya taba shi man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan to ya ci ya shiga aminci hakanan duk wanda ya shiga gidansa ya kulle kofa kar ku balla wani kofa ku rabu da shi muhallin shahid shine ba yaki akai ba inda Allah ya so zai koro su duka daga garin ya ce wa musulmai ku je ku shiga amma sanda musulman suka tashi sanda musulman suka tashi suka yi aiki suka sassare gumaka ta haka har annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara manya-manyan ƙurayshawa bayan sun zama fursunoni yanzu ya ce kun tuna irin wulaƙancin da kuka ni da gari na kuka kore ni kuka ci mutunci na kuka ci mutuncin sabai na yanzu me kuke tsammanin zan muku ya suka ce ai kai mun sani kai akum karimun ne wa bunu akhin karim kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci mai karamci fa kun khaira akhiri ka zama mafi alkhairin wanda ya ramuwa mana shine kai akuwa ka yafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idhabu antum tulaqa manzo Allah ya ce ku tashi ku tafi na sake ku na sake ku ku tashi ku tafi saboda haka suka tashi to kaga duk wannan ya nuna mana cewa musulunci yana buƙatar dole dole musamman a sha'anin addini addinin nan na Allah ne yana iya kare kayansa amma kuma yana iya amfani da mutum in ya so a matsayin kayan aiki hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah in yana son bawa inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malahu Allah subhanahu wata'ala idan yana son bawansa idan yana kaunan bawansa to sai ya dauke shi a matsayin lebura Allah subhanahu wata'ala in yana son mutum sai ya dauke shi a matsayin lebura a matsayin ma'aikaci wanda wato ainihin zai yi amfani da shi domin addininsa ya ci gaba domin wato ainihin addininsa ya samu kaiwa zuwa ga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake so da aka Allah annabi ya ce idan aradallahu bi abdihi khairin ista'malahu idan Allah ta'ala yana son bawansa to sai dauke shi a matsayin ma'aikaci sabai suka ce kaifa yasta'miluhu ya rasulullah ta yaya Allah zai dauki mutum a matsayin ma'aikaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut Allah sai ya datar da shi ya rike aiki nagari gabanin mutuwarsa kuma har ya mutu akai to wannan Allah yana son mutum kenan wannan hadisin Anas dan Malik ya rawaito shi Imam Tirmidhi ya rawaito shi Sheikh Nasiruddin Albani a ya inganta shi hakanan kuma al-Imam ibn maja allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu rahama ya rawaito wannan hadisin sannan kuma a wata ruwayan ta hadisin wanda ya zo a cikin musnad da imamu ahmad allah maɗaukacin sarki ya masa rahama daga sahabi wato Umar al-Jam'i Allah ya kare yadda a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu qabla mautihi in Allah na nufin bawa da alkhairi to sai dauke shi a matsayin ma'aikaci gabanin mutuwansa sahabbai suka ce wa kaifa yasta'miluhu wa kaifa yasta'miluhu ya za ya zai dauke shi a matsayin ma'aikaci sai ce ya hadihi Allah azza wa jalla ila al-amali salih qabla mautihi thumma yuqbiduhu ala zalika Allah zai datar da shi zuwa ga aiki nagari gabanin mutuwansa sannan kuma sai karbi ransa akan wannan to Allah subhanahu wataala ya dau mutum a matsayin wato labor kenan a matsayin ma'aikaci haka duk wanda Allah ta'ala ya taimake shi ya ga Allah ya dauke shi ya datar da shi yana cikin masu riko da addininsa da kokarin taimakon addininsa to abin da yake a kansa shine yi godiya ma Allah dan zaɓin Allah ne kar wani ya ji cewa wai dan ya ga yana hidima ma addini ya dauka cewa wai alfarma yake ma addini a'a Allah ne ya masa alfarma domin a cikin tiriliyoyin bayan Allah Allah ya zaɓe shi ko yana hidima ma addini ko da lokacinsa ko da iliminsa ko da dukiyansa duk inda ka duba zaka ga idan ni'imomin duniya ne in masu mulki ne za ka ga waɗanda Allah yake datar da su su zama masu kayan aikin addini ba su da yawa cikinsu in masu arziki ne to ashe kenan duk wanda Allah ya ba shi ni'imar duniya kuma ya ɗauke shi a matsayin ma'aikacin addininsa ashe ya riga ya masa rahama Allah ta'ala ya samu dace sannan daga cikin wannan ayar za mu fahimci a cewa Allah ta'ala ya halatta wa banu Isra'ila idan sun shiga cikin wannan garin suka buɗe wannan garin aka yi fathul maqdis ko fathu baitul maqdis to Allah ya halatta musu ci duk abin da yake ciki sannan kuma za mu fahimcewa duk wanda ya sa wani abu na addini a gaba kuma Allah ya ba shi dama ya ba shi iko ya ba shi nasara kamar misali ya ɗau kwangilar musuluntar da wasu kuma yana neman lada a wajen Allah ko shiryar da wasu cikin 'yan anguwa ko 'yan shaye-shaye ko 'yan tsara ya ga Allah ya taimake shi to ya zama mai tawazu da kaskantar da kai da godiya ga Allah kar ya ji cewa shi ɗin ya kai ya kawo ne shi sa Allah ya ga wa banu Isra'ila cewa wadkhulul baba sujjada in za ku shiga wannan garin ku shiga kuna masu sujjada mun ji cewa wasu sun ce kuna masu ruku wasu sun ce kuna masu godiya ma Allah wasu sun ce kuna masu tawalu wasu suka ce kuna masu sunkuyar da kanku duk dai ya nuna kuna masu nuna ma Allah cewa ku ba kowan kowa bane ku ba komai bane ba abinda ma yasa kuka samu damar yin wannan aikin sai dace daga wajen Allah tabaraka ta'ala domin abinda Allah ce wala yansurannallahu man yansur duk wanda ya dau haraman taimakon addinin Allah to shi kuma Allah zai taimake shi ashe ya nuna cewa ko da kana so ka taimaki addinin Allah to taimakon ba zai yi ba har sai kai din Allah ya taimake ka sai kai din Allah ya taimake ka shi yasa aikin addini ne amma sai ka ce Allah ya taimake ka shi yasa ko karatu ne muka zo yi kullum abin da muke fara da shi khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu abin da ake fara da shi kenan na farko godiya ta tabbata ga Allah da ya samu muka zo muka zauna gaban littafinsa don mu karanta littafinsa inda ya so da ya jefa mu a filin kwallo inda ya so da ya kai mu bayan gari amma ya kawo masallaci da aka nahmadu muna gode ma Allah sai kuma annabi yana cewa wa nasta'inu muna neman agajin Allah muna neman taimakon Allah ga shi dai tafsirin Qur'ani zamu yi amma in ba mu nemi agajin Allah ba ba mu yi ba mu nemi taimakon Allah ba ba yanda za a yi mu samu dace wajen fassara ayoyin Allah daidai sai a zama garin neman gida sai a rasa ido garin neman a fassara ayoyin Allah sai kuma a faɗi akasin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi to shi yasa kullum an zo sai a fara da neman taimakon Allah neman agajin Allah wannan shine abin da ake farawa da shi to shi yasa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari kitabul maghazi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya zo a cikin wato na'am kitabul maghazi a cikin sahih bukhari babu aina rukizan nabi aina rukizan nabi sallallahu alaihi wasallam rayata yawmal fath ya zo a cikin wannan babin sannan ya zo a cikin sahih muslim kitabu salatil musafirin da kuma kitabu fadailil qur'ani wa ma yata'allaqu bihi babu zikri babu zikri qira'atin nabi sallallahu alaihi wasallama suratul fath yawmal fath yawma fath makkah duk wannan malaman sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga garin makka bayan ya bude garin makka to ya shiga garin ne muqatta'ar ra'suhu yana mai wato ya rufe kansa kuma ya sunkuyar da kansa saboda tsabaragen tawaru da godiya ma Allah bai shiga da girman kai da jin ai mun isa ai yau kan gari ya zama namu mun kai mun kawo ba domin tsari ne na Allah duk wanda ya fara jin kanshi a sama to Allah sai ya yi ƙasa da shi duk wanda ya fara ji cewa ya riga ya yi sama to Allah shi kuma ya yi alƙawarin sai ya karya shi duk wanda ya fara jin cewa shi yanzu already shi yanzu su yanzu su ne manya su ne gagararru to wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin cewa sai ya karya shi tsari ne na Allah dama tsari ne na Allah Allah shi ne kaɗai yake da ‘yanci da kuma haƙƙin ya yi jiji da kai da jin cewa shi ne a saman kowa wa huwal ƙahiru fauka ibadi Allah shi ne marin jayi a saman bayinsa wanda ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin kowa subhanahu wa ta'ala da ka ga hatta annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaskantar da kansa yake yi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala annabin yana ƙaskantar da kansa a gaban Allah yana nuna shi ba kowa bane a gaban Allah ai dama ka'ida ce duk wanda ya fika tsoron Allah ya fika sanin Allah to zai fika tsoron Allah duk wanda ya fika sanin Allah to zai fika tsoron Allah wanda ya fika tsoron Allah kuma dole zai fika tawalu kisa annabi ya fi kowa sanin Allah sai fi kowa tsoron Allah da ya fi kowa tsoron Allah sai kuma ya fi kowa tawadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma daga cikin wannan ayar za mu fahimci cewa tsari ne na Allah duk wanda ya kyautata Allah bai barin shi ya taɓi wanda ita ce fa'ida ta gaba da za mu fahimta shi yasa Allah sai ce wasa na zidul muhsini duk wanda ya kyautata to za mu ƙara masa duk wanda ya mai kyau ya kyautata ya tsayu akan ayyuka na gari to Allah ya yi alkawarin ba zai taɓa barin shi ya taɓi ba ba zai bar shi ya lalace ba ihsanin nan kuma kyautatawa ɓangare guda biyu na farko ko ya zama kyautatawa wajen bautan Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa a hadithu jibril da cewa an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara kyautatawa a bangaren tsakaninka da Allah shine in ka tashi bautan Allah ka bauta ma Allah kamar ga ka ga Allah kana ganin sa in ko kai baka ganin Allah to shi yana ganin ka shi sa malama shekatu bintu muhammad al-qasim a littafinta sharhu maratibuddin ta kawo bayanan malamai akan menene ma'anan ka annaka tarahu da kuma fa innahu yaraka malamai suka ce ma'anan ka bauta ma Allah kamar ga ka kana ganin sa shine kamar ga Allah nan kana ganin sa kana gama ibada zai baka aljanna kare yanzu azumi da ibadodin da muke yi kwaɗayi muke sa rai a wajen Allah cewa ba zai lalata ayyukanmu ba to ina ga kuma a ce ka yi sallan ga Allahn kana ganinsa da ka gama sallan za ka shiga aljanna ai za ka kyautata to in ko ba ka yi don wannan ba to ka yi kamar kasancewa shi ɗin yana ganin ka kamar in ka ɓata ibadar to kana gama za ka shiga wuta saboda haka yanzu za ka zauna ne a mataki biyu ya da'una na ragaban wa rahaba kana son ka kyautata saboda kwaɗayin rahamar Allah kana gudun ka munana saboda tsoron azabar Allah saboda guje ma azabar Allah to wannan shi yasa sai Allah ya ce to wasa nazidul muhsini sannan ko kuma kyautatawa tsakaninka da bayin Allah ka zama mai ihsani wa mutane ka zama mai kyautatawa mutane ka zama duk wanda zai yi magana a kanka zai faɗi alkhairi Allah ya baka dukiya ka kyautatawa mutane Allah ya baka mulki ka kyautata wa mutane Allah ya baka fada aji tsakaninka da mutane ka kyautata musu Allah ya baka ilimi kyautata wa mutane Allah ya baka wata falala ta rayuwa wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata kamar yadda kai ma Allah ya maka ihsani kamar yadda Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata to dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaito a cikin kitabu zikiri wa du'a babu fadl ijtimai ala tilawati alquran sannan imam ahmad ya rawaito hadisin haka na imam abu dawud haka na imam tirmidhi da imam ibn majah haka nan imam ibn hibban ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah yana shirye taimake bawa matukar bawan nan ya shirye taimakon dan uwansa in dai ka yadda zaka taimake dan uwanka to Allah shi ma ya yarda zai taimake ka amma in dai ka zama cewa kai kaza ne daga ni sai ƴaƴana ba ruwanka da halin da mutane suke ciki ba ruwanka da halin da yan uwanka suke ciki to ka san da cewa kai din ma baka cancanci Allah ya taimake ka ba baka cancanci samun taimako a wajen Allah ba domin duk mai kyautatawa mai taimako shine Allah yake taimakonsa sannan kuma ya zo a cikin wani hadisi a cikin sahihul bukhari kitabul mazalim babi na uku babu la yuzlimul muslimul muslima wa la yuslimuhu haka nan kuma ya zo a cikin sahih muslim kitabul birri was sila babu tahrimiz zulmi haka nan ya zo a cikin musnad imam ahmad da kuma sunan na abi dawuda da imam da kuma wato aljami na imam tirmidhi ya zo a cikin sunan nisa'i al-kubra haka na imam ibn hibbana ya rawaito shi haka na imam al-baihaqi da sauran malamai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya zama yana shirye ya kinsa da ya taimaki ɗan uwansa to Allah ma zai dinga shiga damuwansa duk wanda zai shiga damuwoyin ɗan uwansa ya warware musu ya magance musu saboda yana da dama to Allah ma shi ma ya shirya taimake shi da ka taimakon mutane wani tsani ne ko wani lada ne da kake sawa wanda za ka taka ka ƙara sama wata matakala ce wacce duk wanda ya taka ta baya zamewa duk wacce duk wanda ya taka wannan matakalar ta taimakon mutane da ba mu mutane agaji a yayin da yake da dama to Allah bai taɓa barin shi ya zame Daka in dai mutum yana so ya ga Allah yana taimakonsa, kafafuwansa suna samun tabbatuwa a wajen Allah, Allah bayi barin shi ya girgiza ko ya wahala a rayuwa to ya rike taimakon al'umma in Allah ya ba shi dama. Sannan kuma za mu fahimci cewa haramun ne canza kalmomin Allah ko ayoyin Allah ko maganganun Allah. kaga a nan banu isra'ila da aka ce ce hibba sai suka ce himba sai suka canza to za mu cewa wannan haramun ne canza maganan allah ko canza wani abu daga cikin wato dokokin da allah ya saukar duk abin da allah ya saukar to ko da mai wa'azi ne mai faɗakarwa ne mutum ko da ya ga ayoyin sun biyo ta kansa to bai da ikon canza su bai da ikon gyara su domin allah ya fi shi sanin me ya cancanta da bayansa Allah ya fi shi sanin me ya dace a faɗa ma bayansa saboda haka idan karatu ne ya biyo ta kan mutum to ba a duba cewa wane zai masa daɗi ko ba zai masa daɗi ba ana sake ayoyin Allah ne yadda kake son ka faranta ma wane kai kana ganin sa a matsayin mutum ne Allah kuma shi ya halicce shi bawansa ne saboda haka in sanin zafinsa ne Allah ya fi ka sanin zafin shi amma kuma ya saukar da wannan ayar tare da cewa ya san ayar za ta bakanta masa da kashe ba a canza ayoyin Allah abin da ya rage kawai wa'azi ne in ya zo wanda ya ji an yi wa'azi akan wani ba daidai da yake bai ji tsoron Allah ya gyara ya ji tsoron Allah ya gyara babu wanda ya fi karfin Qur'ani ya masa wa'azi babu wanda ya wuce wannan ko da mai wa'azin ne wata rana shi ma zai ji wata ayar da daga jin wannan ayar ya san wallahi da shi ake yi saboda haka ba wanda ya wuce haka sannan kuma za mu fahimci cewa a duk wanda ya zalunci duk wanda ya zalunci to sakamakonsa mummuna ne kamar yadda wanda ya kyautata sakamakonsa kyakkyawa ne ba zai taɓa yiwuwa a ce da waɗanda suka kyautata da waɗanda suka munana kuma sakamakonsa ya zama ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba kaga shi yasa Allah ya ce za mu ƙara ma waɗanda suka kyautata sai ce amma fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum waɗanda suka yi zalunci sai suka canza magana suka sauya magana sabanin wacce aka faɗa musu sai ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun sai muka saukar akan waɗanda suka yi zalunci muka saukar musu da wato azaba daga sama kaga waɗanda suka kyautata Allah ya ƙara musu saboda tsarin Allah ne lillazina ahsanul husna wa ziyada ko a aljanna ma ko a lahira ma wanda ya kyautata za a bashi mafi kyau ne hadda ƙari hadda ƙari to tsarin Allah shine duk wanda ya kyakkyawa to Allah baya bashi iya abin da ya amma wanda ya mummuna iya sakamakon su kenan man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda yazo da kyakkyawa Allah ya ce yana da mafi alkhairi a suratul an'am ya ce falahu ashru amsalha yana da ninki goma sai ce wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun a suratul qasas duk wanda yazo da mummuna kuma to duk wanda ya munana iya sakamakon sa shine abin da ya aikata a suratul an'am yace wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun duk wanda yazo da mummuna to Allah baya saka masa face irin abin da ya aikata ba tare da Allah subhanahu wata'ala ya zalunce shi ba sannan kuma anan zamu fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala cikakken adili ne Allah yana da adalci adalcin Allah shine da ya faɗa mana cewa wato kafin ya faɗi cewa ya saukar musu da azaba sai ya faɗi mai suka yi ya nuna kenan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun Allah ba zai taɓa yiwuwa a ce Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'umma bisa zalunci ba ko kuma wasu malamai suka ce bisa zalunci Allah ya zalunce su ya halakar da su tare da cewa mutanen garin suna kawo gyara suna kokarin gyarawa kuma Allah ya halakar da su Allah subhanahu wataala baya haka wasu malamai suka ce a'a Allah baya halakar da mutane ko da suna zaluncin matukar akwai masu musu wa'azi su gyara kuma su gyara to Allah baya halakar da su wannan duk ya nuna mana wato adalcin Allah adalcin Allah sannan a suratul an'am yace zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun Allah bai taba halakar da wata al'umma bisa zalunci ba alhalin mutanen ganin suna rakkane ba a musu wa'azi ba kuma Allah ya halakar da su Allah baya haka Allah bai taba yin haka ba sannan yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun Allah bai taba halakar da wasu alƙaryu ba har sai ya aika a cikin uwar garin tsakiyar alƙaryar sai ya aika da manzo da zai musu wa'azi ya karanta musu ayoyin Allah Allah bai taba halakar da wata alƙarya saboda zalunci ba sai sai face mutanen garin suna azzalumai in kaga Allah ya halakar da wani gari ko ya musu azaba to Allah subhanahu wataala ya ga abin da suka aikata ne sannan kuma abu na ƙarshe da za mu fahimta daga wannan ayar Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen ayar ce bi ma kanu yafsuqun saboda fasikancin da suke yi to fasikanci shine al-khuruju an ta'atillah shine fita daga yi ma Allah biyayya mutum ya bujire ma dokokin Allah da gangan to sai a ce yayi fasikanci wani fasiki ne da gangan mutum ya bujire ma dokokin Allah to fasikanci kuma kala biyu ne akwai fiskul akbar wanda shi ne wanda shi mukhrijun ne anil milla akwai babban fasikanci wanda yana fidda mutum daga musulunci wa bidduhu al iman aka sinsa shine imani kamar yadda yace fasikanci shine fita daga yi ma Allah biyayya to kaga imani ma yana cikin biyayya ma Allah ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi haka Allah ya ce ya ku masu imani ku kara imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda wani zai ce ya ayyuha nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khayran lakum a suratun nisa ya ku mutane hakika ga manzo nan ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangijinku da haka ku yi imani shine mafi alkhairi a gare ku ku bi dokokin Allah kaga duk wanda ya iya yi imani din to ya saba wa dokokin Allah to ya iya yi imani to duk wanda yake kafiri ne to sunan shi fasiki ba sai yana zina ba ba sai yana luwaɗi ba ba sai yana kaza ba in dai kafiri ne shi to ya zama fasiki fasikin ma kuma babban fasikanci wanda shine kafirci wanda ya fidda mutum daga musulunci irin su ne Allah ya ce wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun na waɗanda suka yi fasikanci to makomar su ita ce wuta ai wa amman lazina kafaru waɗanda suka yi kafirci shine fasikanci anan akwai kuma fiskun asghar la yukhriju anil milla wanda shi fasikanci ne baya fidda mutum daga musulunci akasinsa kuma shine al'adala shine nagalta shine adalci ana iya samun musulmi amma fasiki zai iya zama makaryaci kaga wannan fasikanci ne zai iya zama maha'inci fasikanci ne yana iya zama mazinaci fasikanci ne yana iya zama mayaudari duka wannan fasikanci ne amma ba sa fidda mutum daga musulunci irin shi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku masu imani in wani fasiki ya zo muku da labari to ku nema tabbaci menene ma'anar fasiki ana shine duk wanda ya dauko gulma ko maganan wasu ya kawo muku to yayi fasikanci saboda haka yanzu ku bi diddigi abinda zai fidda shi daga fasikancin nan shine abu diddigi a tabbatar cewa gaskiya ne kamar yadda Allah ne magana a suratul nur game da masu yin kazafi yace wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda duk waɗanda suke wato ainihin kazafi wa mata kamammu katangaggun mata su ce wacce ta yi zina ko su kalle ta da hijabinta da niqabinta su ce ai mun san abin da yake faruwa a gama a je a koma ana fasikanci kaga wannan kazafi ne da haka Allah sai ce to fajliduhum 80 jalda kuma su bulala 80 80 wala taqbalu lahum shahadatan abada kar ku sake karban shaida a wajen su sai in kawo sun kawo shaidu duk wanda ya ce ai mun san cewa hijabin nan na ƙarya ne ki gama ne ki je ki fasikanci to sai a ce to kawo shaidu guda hudu in baka ba man bulala 80 sai Allah ya ce wa ula'ika inda Allah humul fasikun waɗannan su ne fasikai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne fasikai to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan su ne fasikai a wajen Allah sai ce illallazina tabu na'am wala taqballu musharatan abada wa ula'ika humul fasikun babu inda Allah wa ula'ika humul fasikun waɗannan su ne fasikai sai ce illallazina tabu sai dai banda waɗanda suka tuba wa aslahu min ba'di zalika bayan haka wa aslahu suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne kaga Allah ya nuna cewa su din fasikai ne amma sai ce sai in sun tuba kenan sun yi fasikancin amma kuma suna cikin musulunci tunda ba a ce su sake kalmar shahada ba ya dai ce a musu bulala 80 kuma sun zama fasikai har sai an ga alamun sun tuba sun gyara sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce fa anzalna 'alal ladina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allah ta'ala ya mana albarka baki daya zamu tsaya akan wannan ayoyin Allah ya kai mu gobe zamu tashi kan aya ta 60 wa idistasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi'asaka al-hajar Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kusakuran da muka yi Allah ya fi mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين نعم ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام نعم eh idan mutum yana eh a ita hudbatul haja abinda ake farawa da abinda ake fara hudbatul haja da shi shine jawabi ko wajen karantarwa ko an gayyaci mutum zai yi wani jawabi nan ne ake farawa da wato ainihin hudbatul haja amma mutum idan zai fara kasuwancinsa ko zai shiga kasuwa babu inda aka rubuto cewa ya fara da hudbatul haja abinda annabi ya karantar shine yayi addu'an shiga kasuwa in zai shiga shagonsa ko zai shiga ofis ɗinsa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce duk wanda ya faɗa haka za a bashi lada miliyan ɗaya a goge mar zunubi miliyan ɗaya sannan a ƙara masa daraja miliyan ɗaya duk wanda ya faɗa haka a yayin shiga kasuwa to wannan shine abin da zai yi kuma shine neman taimako a wajen Allah kaga abubuwa ne guda biyu zai samu ko ma in ce har guda hudu ga taimako ga taimakon Allah a kasuwancinsa ga kuma lada ga goge zunubai ga kuma ƙara ɗaukakan daraja a wajen Allah wannan shine abin da ya tabbata wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين